بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan shine darasin mu na takwas insha Allah cikin wannan jerin giya mai taken alhawa wa atharu fil khilaf na malam Gunaiman Allah ya saka mishi alkhairi a wannan yammaci na ranar Asabar 26 ga watan Zulqa'ada shekarar hijira 1446 wanda ya dace da lissafin 24 ga watan mayu 2025 mun dauka wannan shi zai zama na karshe amma ga alama ba zai zama na karshe ba saboda da akwai dan saura bar dai mu samu mu dan ƙara jirgawa insha Allah zamu tashi inda malai yake cewa waqad ja'a an-nahyu an tafarruqi mashuban bil wa'id ash-shadid wa lifadha'ati amrihi wa su'i aqibatihi ya ce an samu a cikin nasoshi hani ya zo game da rabuwar kai tare da alkawarin azaba mai tsanani saboda abin babu daɗi abin kuma bai da kyakkyawar ƙarshe ƙala Allah ta'ala Allah ya faɗa cikin alim ran da muka karanta wala takunu kallazina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinatu ulaika lahum azabun azim yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh Allah ya ce kar ku sake ku kasance irin Yahudawa wanda suka farraka addininsu suka yi saɓani bayan gaskiya ta zo musu Allah ya ce wanda duk suka yi haka suna da azaba mai raɗaɗi wanda duk suka saki suka zama sanadiyar rabuwar kan musulmai to Allah zai musu azaba a ranar da za a haskaka fuskokin masu imani a kuma bakanta fuskokin kafirai Allah ka tsare لأن الاختلاف بعد مجيء البينات خروج على أمر الله الذي يجب أن يكون جامعا للناس موحدا لسهمهم domin duk mutumin da ya fita daga cikin wato haɗin kan musulmi ya kawo saɓani tsakanin musulmai ba gaira ba sabat bayan hujja ta zo to wannan fita ne daga umarnin Allah wanda Allah ya umarni akan abin da yake haɗa kan musulmai ya sa su akan sahu guda fa idza fuhima qaulul lahi wa tubi'a wa hasnatul maqasid sara asiman min al-ikhtilaf wa tafarruq indai an fahimci alqur'ani yadda ya kamata kuma an kyautata manufa kuma an bi magana Allah to wannan yakan hana samuwar sabani da rabuwar kai da'il litifaqi wal ijtima wanda hakan zai samu zai sa a samu haduwar kai ala ta'atillahi wa mutaba'ati rasuli sallallahu alaihi wasallam haduwar kai akan biyayya Allah da biyayya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa zalika yatadammanu ta'awun alal birri wat taqwa wanda haka zai samar da wato haɗin kai akan biyayyar Allah da tsoronsa wata nasu ala ada'illahi wa da'il musulmi da kuma taimakon juna akan abokan gaban musulmai abokan gaba wanda suke wato ammatan abokan gaban musulmai abokan gaban Allah wal amri bil ma'ruf wa nahyi munkar kuma za a samu damar yin wa'azi da umarni da kyakkyawa da hani daga barin mummuna wan nashi lil muslimina ammatan wa khasatan da kuma yin musulmi nasiha ga magarin musulmi da kuma musulmi keɓantattu kamar malamai da sarakuna da shugabanni wali hadza ja'ar rasul sallallahu alaihi wasallama hadha huwa ad-din dan haka ne ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan shine tsantsan addini kama fi hadisi tamimin ad-dari fada manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ad-dinun nasihatu qalaha thalatha nabi ya ce tsantsar addini shine yin abin da ya dace yadda ya dace kullu liman ya rasulullah qala lillahi yin abin da ya dace alakarka da Allah wali kitabi yin abin da ya dace alakarka da littafin Allah wali rasuli yin abin da ya dace alakarka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wali a'immatil muslimina wa ammati da kuma yin abin da ya dace tsakanin alakarka da ainihin shugabannin musulmai ko gama garin musulmai wamin ma yusafu lahu wala ya gama duka bujuro da maganganu da tattaunawa yanzu zai fara wato concluding din matsalolin yace daga cikin abin da zai baka takeici anna hadha al-amr al-muhimma anna hadha al-amr al-muhimma lahum lahammun yulihu talabat al-ilm fi ayyamina hadhihi ma yastahiquhu ma yastahiquhu min al-ihtimam wal-i'tina'i bihi wa mimma yusafu lahu daga cikin abin da zai baka takeici anna hadal amra cewa wannan al'amari na haɗin kan musulmi da gujewa fitina da saɓani da haɗuwa akan gaskiya da riko da gaskiya da yin adalci da ihsani wajen mu'amala da mutane almuhim wanda yake ainihin mai muhimmanci wannan kalma akwai kuskuren bugun inji ne wannan lahum din asalinta lam ne lam yulihi talabatul ilmi fi ayyamina hadhihi ma yastahiquhu min al-ihtimami daliban ilimi basu ba wannan ka'idojin da waɗannan matsalolin muhimmancin da suka cancanta ba wale itina'ibihi basu dauke shi a bakin komai ba ma'aujudu ma'aujudi kathirin mimman nasaba nafsahu litawjih gashi kuma mutane suna da yawa daga cikin waɗanda suka kafa kansu 'yan sa kai 'yan sa kai da suka sa kansu a matsayin masu attauje attauje da yarensu na larabci na zamani kama abinda za mu ce kawai masu da'awa masu wa'azi masu karantarwa masu faɗakarwa wata da masu zaunawa su karantar da mutane wanda suka sa kansu da yawa ya glibo alayhi hubbu zuhuri wanda galibinsu abinda yake kan gabansu abinda yake gabansu kawai yaya za a yi su shahara a ji labarinsu wattiba'u ahwa'in nufusi abinda suka damu da shi bin sauye-sauyen zuciyarsu ma'al jahalil kathiri da kuma jahilci mai yawa fil masailil ilmiyatil muhimma game da matsalolin ilimi masu muhimmanci ba su san komai akai ba dan iliminsu dan hikin nan ne bida'atun muzja amma sun kafa kansu ko an kafa su sun yi shigan bultu su ma sun zama malamai fasara min thimari zalika hadhihi alhalati allati ya'ishuha shababu yau sakamakon haka sai zama wannan abin da ake gani da matasa suke rayuwa a ciki yanzu minat tahazzubi na wato minat tahazzubat na rabuwan kan kungiya kungiya wal ishtigali bil qil wal qal da shagaltuwa da an ce kace me kun masail na ilimi za a dinga tattaunawa to sai dai masaloli na an ce kace malami ya zauna a majalisi maimakon a ji karatu a ja ayoyi da hadisai a karanto maganganun malamai a yi istinbatu a yi a karanta matsala ta ilimi sai dai kawai kaje da an ja rabin hadisi daga ce kamar yadda na gani jiya a social media zaga ya koma jaka magurki zai yi analysis akan wani labari ko wata kissa ko wani abin mamaki ko wata harka ta siyasa ko wani yaƙi wani abin da shi ma bai san kanshi ko kuma da kuka taru a nan wajen da kuke so ya kantar da ku asali ilimi ku zo koya wancan hayaniyan za ku iya jinta a ko'ina to irin wannan shine ya shagaltar da mutane kila wa kala an ce kaci ai ai an an cira wani ai an nada wani ai an yi sabon minista ai jam'iyya kaza ta ce kaza ai gwamna wani ya ce kaza ai malam wani ya ce kaza wa itlaqil alsinat taluku wa talfaz fi agradin nas da sakin halshi wanda harshen yake kutsawa da furta maganganu na cin mutuncin mutane malami ya zauna a majalisi ya zama rabin karatun shi kawai ta more ne da sharholiya yana ambatan mutane ko dai ya musu kazafi ko ya ci mutuncinsu ko ya ci zarafinsu su kuma masu saurare suna ta dariya suna murna ana ce mashi shehu zamani ana cewa sai gari ya waye ana kabbara mutane kuma su ɗauka wannan shine karantarwa subhanallah yace wala siyamal mashayikh wad du'at ila Allah wanda kuma aka fi tasawa wajen cin mutuncin babu kaman malamai da masu da'awa masu wa'azi da masu da'awa shi ya fi ya fi tasawa gaba da sunan kuma shi ma mai wa'azi ne ko mai da'awa amma babu waɗanda ya tasa gaba wajen zagi kamar su bal tuwajjahu ilaihim sihamun naqd wat tajrihi bila jarmiya as fuskantar da wato kibau na yi musu warwara da fadar da su ba tare da sun wani laifi ba ce ai malaman nan yanzu kaza malaman nan sun yi kaza malamai masu kaza komai mutum babu waɗanda wato sai zama mutum ya gadawa da kansa da 'yan majalisinsa kamar babu wani abin zargi a cikin al'umma in ban da malamai bal ja'alul mahasina masawi wani ma abin kirkin da wani malami ya yi to shi za a juya a ce abin aibi wani abin da wasu malamai suka yi ko wani malami a matsayin abin kirki sai a juya a ce ba dan Allah bane ai son zuciya ne ai riya ce ai ba ma haka ya kamata ai ba ai ba wannan ne abin da ya dace ai ba abu kaza ya dace yace waqad istama'a waqad istama'tu li kalami ahdi haula'i naqala kalaman li ahdi du'ati yuthni fihi 'ala al-ulama yace wata na ji wani mutum ya ya hakaito maganar wani malami wanda maganar malamin a cikin ta akwai yabawa malamai wa yaqulu amma da ya gama kawo maganar sai yace innahum yaqumuna bi amalin kathiratin wa yatahammaluna aba'an azimatin aba azimatin azimatan fayajibu alla nuhammilahum ma la yutiquna wa yajibu alaina an nusaidahum wa nu'awinahum wa nukmilu an-naqsa alladhi yahsul lahum magana da aka hakaito kenan wani malami yake cewa malaman mu suna aiki mai yawa suna daukan matsaloli masu yawa to bai kamata mu dinga ƙara musu abin da yafi karfin su na matsaloli ba abin da ya kamata mu taimaka musu mu zama muna cike abin da suka bari na gurbi kaga wannan magana ayyabo ce ko to da ya gama kawowa shi irin wancan dan dan dan ta fada gasa din sai ya ce thumma yaj'alu hadha al-kalama madkhala lil-intiqadi sai ya dauki wannan a matsayin shimfida da zai ci mutuncin su wa yaqulu sai ya ce hadha huwa tanaqqusul mashayikh wal ulama'i wa adamu taqdirihim ci kaga wannan ai cin mutuncin malamai ne da ya rasa abin da zai fara ya ce wannan ai kaga an ci mutuncin su ila akhir hudiyanihi zuwa karshen wato abin nan surutansa allazi huwa ashbahu bi hudyanil mahmum wanda yafi kama da surutun mutumin da yake zazzabi ya yake ce idan mutum zazzabi ya mai sambatu ko irin sambatu yana magana bai sabin da yake fara ba fa ma adri ma za yuridu hadha an-naqidu al-ghayru ala al-mashayikh saboda ni kaina in ji malamin nan mai rubutu yace ban san me yake nufi da suka wannan magana ba hal yuridu an yaj'alu fi adadi an yaj'alu fi adadi rusuli ma'sumina kama taqulu ar-rafida su yake ce malamai a sa su cikin lissafin waɗanda ba sa laifi gaba ɗaya kamar da rafida suke cewa au annahu lam yajid shay'an yata'allaqu bihi illa an yalbisa 'ala an-nas bi anna ha'ula'i du'at qad kharaju 'ala al-haqqi fasaru yarmuna ahlihi bitanaqqus wal izdira ko kuso yake nuna cewa wannan maganar ita kanta magana ce ta zagi da ake zagin malamai na haka shi yana son kare su aqulu malam ya ce ina cewa mina ta iji af'ali haulani daga cikin sakamakon aikin irin waɗannan matasa matasa masu cewa bari su karantar amma suna da ɗan nasibi a ilimi ba su tsaya iya abin da za su iya karantarwa ba su ɗauka cewa kowace matsala sai sun yi magana a kai su soki malamai su soki manya su soki dattawa su soki gwamnati su zagi ne su aibata ne su ce ba wanda ya isa da sauran ire-iren abubuwan da suke ya ce sakamakon haka ta balbalat afkaru kathirin mina shabari aka samu balbala aka samu cuɗaiɗainiyar abubuwa da rikicewa a cikin tunanin da dama daga cikin matasa matasa waɗanda suke ba su san ilimi ba ba su iya ta da baƙi ba ba su sanya ake malanta ba sai suka ɗauka waɗannan wawayen waɗannan gauga'un su ne malamai masu faɗan gaskiya duk wanda ba su ba sunan shi ɗan son zuciya sunan shi ɓatacce sunan shi jahili sunan shi bai kai ya kawo ba faminhum man dalla tariqal huda wani daga nan ya bata wasara yattabi'u ma yarsumuhu law haula'i yana bin abinda waɗannan masu kananan nasibiya ilimi suke suke fada mishi annaqada alladhina waqafu fi tariqid da'awati yasudduna an sabilillah wanda suke suke katange mutane daga hanya addini wa minhum man sara ladaihi bisabi haula'i naqada fajwatun azima bainahu bainal ulama ko kuma wanda a sanadiya haka shi kuma sai ya nisanci malamai wa wahshatin kabira ya zama yana bai jin dadin zama da malami fabtada anhu ya nisance su wato saboda in ya jiyo waɗannan sai ce kai subhanallah haka ake karanta wannan shi ba zai iya saurara ba sai ya ɗauka duk inda malami yake yana abin da yake kin saboda haka sai ya nisanci malami wa minhum man ja'ala yusannifu nasa hasaba hasilatihi mimma yasma'u min ha'ula'i da ko kuma wanda shi kuma daga cikin abin da ya wayi gari a kai shi ne abubuwan da yake ji sai suka bar mashi ma'auni da aka yake sannafa mutane bi anna fulanan min al-ikhwan shi ai wannan ikhwani ne li'annahu yukallimu fulanan min al-ikhwan saboda yana hulɗa da wani au yazuru ko ya ziyarce shi au yajlisu ma'ahu ko ya zauna tare da su wa anna fulana min as-sururiyyin wannan kuma ai dan sururiya ne wa fulana min al min al nafa'i nafa'iyyin wannan kuma dan nafa'iya ne wa haka ya sarrafa su ya sannafa su kungiya kungiya wal ajabu annahum bi hadha yaz'umuna annahum yutabbiquna manhajal jarhi wat ta'dil abun mamaki masu yin wannan sai su ce wai ai jarhu wat ta'dil suke kai ba zahabi ba kai ba ibnu hajar ba kai ba dara qutni ba kai ba nasa'i ba ina banka da jarhu wat ta'dil ba ba sabga ka bace sai ga sai su suna jarhu wat ta'dil wa qad ittakhadhu fi hadha ru'asa juhalan fadallu azam suna da wasu shugabanni jahilai wanda su suka sasa akan wannan mugun tafarki fa alal muslimi an yattaqillaha fi nafsi ya kai musulmi ka ji tsoron Allah game da kanka wa fi haula'il masakin da kuma waɗannan ya ayyuhan nasu arba'al muta'allimina aw ashari wanda nauyin su bai wuce ɗaya bisa hudun masu koyan karatu ba ko ɗaya bisa goma ka ji tsoron Allah ka daina harka da su waɗannan masu magana a cikin addini wanda wani nauyin shi bai wuce 1 over 10 ko 1 ko 4 over abin nan over 10 na ilimi ba wa fil hadisi sahih manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikin hadisin bukhari da al-imam an-nasai mai roto shi da abu dauda fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam li an yahdi Allah bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am Allah ya shiri mutum ɗaya ta hanyar ka ya fi maka alkhairi fiye da jajayen dabbobi ya'ani yana nufin khaira zalika min ad-dunya khairul laka min ad-dunya ya fi maka alkhairi fiye da duk duniya wani ya kamata ya zama khairan ne saboda maf'ulu maf'ulu ya'ani fa kadhalika man dalla bi sababihi rajulun wahid haka nan wanda a sanadiyar ka wani mutum guda ɗaya ya bata fa alaihi wuzrun azim ka da zanubi mai girma so da ka kiyaye yin abin da za ka batar da mutane waka daga Allah ta'ala ba'ada ma zakara qissata qatla qissata qatl ibn adam li akhihi bayan da Allah ya ambaci kissar dan gidan annabi adam da ya kashe dan shi ta cikin suratul maida Allah ya ce min ajli zalika katabna ala bani isra'ila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi fa ka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha fa ka'annama ahya an-nasa jami'a Allah ya ce saboda haka ne muka rubuta doka muka hukunta doka akan banu Isra'ila da kuma mu musulmai cewa duk wanda ya kashe rai kwaya ɗaya ba tare da wata barna ko haƙi ba to kaman ya kashe duk duniya hakanan wanda ya iya ceton wani rai daga kisa to kaman ya raya duk duniya ne kuma zala sai sama da yazo shari'a akan wannan wajen yake cewa duk wanda ya kisan kai tun daga farkon duniya har ƙarshen ta fa'alabni adamal awwali wuzurha wannan dan gidan annabi adam din yana da kamashi na hatta kisan kai da aka yi yau ko jiya ko bara ko shekara goma baya duk wani kisan kai da aka taba yi a duniya wannan bawan Allah yana da kamashi saboda shi ya fara kawo sunna da ɗabi'ar kisan kai to hakar ka zama sanadiyar da zaka kawo wata barna cikin duniya a cikin addini wanda za ta wanzu ka ci gaba da samun zulubinta wa idlalul insani fi dinihi a'zamu min qatlihi bikathir ka batar da mutum a cikin addininsa to wannan yafi hadari sosai fiye da fiye da kashe shi wal kalamu fi masail ad-dini yajibu an yakuna bi dalilin min kitabin min kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam magana akan addini ya kamata ya zama kana magana ne da hujja a cikin alqur'ani da cikin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa an yaqsida bihi wajhallahi kuma ya zama dan Allah kake wa Allah ya kuna dararahu akbar min naf'i kai ya zama kuma cutarwar da wannan magana za ta haifar ta fi fiye da amfani da ta zau ya zama akwai auna tsakanin masalih da mafasi ko da ƙur'ani za ka faɗa da hadisi kuma ko da kana da kyakkyawan manufa in ya zama zai haifar da wata cutarwa kamar raba kan musulmi ɗin kamar jawo wani rigima a cikin wata al'umma kamar jawo wani tafarruki a cikin al'umma to sai ka kame bakinka wa Allah ya kuna alhamilu alaihi alhasadu kai zama kuma wannan magana za ka yi ne saboda hasada saboda wani da ya samu ɗaukaka kana jan haushinsa limu ayyinin ga wani mutum wattiba'il hawa ko bin son zuciya za ka yi zuwa ka samu mutane a masallacinsu suna yin wani abu wanda kai ba ka san shi ba karatu ta yi kuma ma kuskure ne amma an kashe rana ɗaya sai ka sa dole an bari to za ka yi raba kan masallacin a matsayinka na sabon mai wa'azi da aka kawo ko mai tafsiri da aka kawo ka da azumi ko na abu makamancin haka sai ka a garin haka sai ka tada fitinar da tafi abin da ka zo yi na gyara ko kuma ka je wani gari wa'azi ko da'awa zaka samu suna yin wani abin da watakila ba haka yake ba ko a gaice ka wani daurin aure ko ta jana'iza a matsayinka na bako sai kaga ana yin wani abu wanda kuskure ne ko mutane ba su kai ilimin su da waye wasu bai kai su gane wannan abu rana ɗaya ba yana daga cikin rashin rashin rashin fiqhu kace dole sai an bari a rana manzo Allah sai sama yana wa Aisha cewa ga ga abin nan ga foundation Ka'aba amma yace ta bashi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayu shekara 13 da gumaka a cikin mataf inda yake dawafi a Ka'aba din ka kuma abin da yazo yake da shi shine gunki amma ya hakura saboda a lokacin yace dole sai an kauda shi za a shiga cikin musiba fiye da wanda ake ciki to wannan wannan abubuwan dole sai an dinga auna su kuma auna su yana yana da alaka da ilimi da tajriba da shekaru da sanin jiya da yau galibi mutum idan sabon shiga ne bai iya aunawa wa qala shaykhul islam rahimahullah ibn timiya yake cewa wa ma'lumun annana idza takallamna fi man huwa duna sahabati yace duk sanda muka yi magana akan wani mutum wanda yake kasa da sahabi mithlul muluki kaman sarakuna al-mukhtalifina alal mulki wanda suka dinga rigima akan shugabanci sarakunan banu umayya sarakunan banu abbas sarakunan daular mamalik daular ayubiya wanda ibn timiya ya rayu a cikin su da ire-iren su wal wal ulama'i wal mashayikh da kuma malamai da shehunne al mukhtalifina fil ilm wad din wanda suka dinga sabani su kuma a cikin masail na addini da ilimi wajaba an yakuna al kalamu bi ilmin wa adlin yace dole ne zancen mu ya zama mun gina shi akan ilimi da adalci la bi jahalin wa zulmin kar mu sake zama zancen mun gina shi a bisa zalunci da jahilci fa innal adla wajibun li kulli ahadin wa ala kulli ahad adalci wajibi ne akan kowa zaka magana kai adalci kuma wajibi ne kai wa kowa adalci wa zulmu shi ko zalunci muharramun abin haramtawa ne mutlaƙan kai tsaye layu bahu bi halin ƙattu layu bahu ƙattu bi halin babu inda aka halasta yin zalunci ko ta yaya Allah ya ce wala rajma wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala Allah ta'abi kar ku sake ku bari gaba da wasu mutane ta hana ku musu adalci wa hadhihi al-ayatu nazalat bi sabab bughdihim lil kuffar wannan aya ta sauka ne saboda kiyayya da kafirai wasu sahabbai suke wa kafirai kiyayya da ta wuce abinda shari'a ya ce a musu wa huwa bugdun ma'amurun bi kaga dai kin kafirai wato wani abu ne da shari'a ta horo da ayi shi fa idza kana al-bughdu alladhi amara Allah bihi qadnaha sahibu qadnu hiya sahibu an yadlima man abghadahu in ya zamana shari'a ta umarce mu da mu ki kafirai amma ta ce kuma wajen kiyayya kada mu yi musu zalunci mu musu adalci to ina kuma fa kaifa fi bugdi muslimin bi ta'awilin aw shubhatin aw hawa nafsi ya kake ganin al'amarin game da kiyayya da wani musulmi saboda kai wata murdiya a fassara ko saboda wata shubha ko saboda sarranka kawai fa huwa ahqu alla yuzlama shi musulmi shi cancantan kada a cutar da shi bal yu'dal alayhi dole ai masa adalci wannan duka magana ibn taymiya ne a cikin minhajus sunnah sai ya ci gaba da cewa ila yau daga cikin magana ibn taymiya ila yau wal adlu mimma ittafaqa ahlul ardi ala madihi wa mahabbati was sana'u ala ahlihi wa mahabbati shi adalci ya daga cikin siffofi da dukkanin mutanen duniya dukkanin dan adam suka suka yi ittifaki akan cewa siffa ce ta kirki ta alkhairi kuma kowa yana so a yi mishi koda shi baya yi sannan ana yabawa adalci ana yabawa masu adalci wa dhulmu mimma ittafaqu ala bughdihi wa dhammihi wa takbihi shi kuma zalunci duka mutane sun hada kan kinsa da zarginsa da yin Allah wadare da shi wa dhammi ahli da kin masu zalunci wa bughdihim da kiyayya da su wal adlu min al ma'ruf alladhi amara Allah bihi adalci yana cikin abin da Allah ya umarni da shi wa huwa al hukmu bima anzala Allah ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalci shine yin hukunci da abin da Allah ya saka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam huwa akmalu anwa'il adli wa asaliha yin hukunci da abin da Allah ya saka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine mafi cikar nau'o'in adalci wal hukmu bihi wajibun ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala man tabi'ahu shi kanshi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wajibi ne gare shi hukunci da adalci haka nan dukkanin mabiyansa tun daga sahabbai har zuwa ƙarshen duniya wa man lam yaltazim hukmallahi wa rasulihi fa huwa kafir wanda yake bin hukuncin Allah da manzon Allah yana ganin cewa na wani yafi na manzon Allah to wannan kafiri wa hadha wajibun ala al-ummati min kulli ma tanaza'a fi kulli ma tanaza'at fihi min al-umuri al-i'tiqadiyyati aw al-'ilmiyya yin adalci wajibi ne akan duk wani abu da aka yi jayya da shi sawa'un na aqida ne ko wata mas'ala ce ta ilimi qala ta'ala Allah ya ce kanan nasu ummatan wahidatan fa ba'atha Allahu an-nabiyyina mubashshirina wa munzirina wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fihi wa makhtalafu fihi ila allazina utuhu min ba'di ma ja'ahum ja'atuhumul bayyinatu bagayan bainahum Allah ya ce da mutane can al'umma ce guda daya sai Allah ya aiko manzanni da annabawa su su yi bishara su yi gargadi ya saukar da littafi tare da su da gaskiya ya ce kuma mutane su tsayi akan wannan gaskiyar a yi hukunci da ita akan duk abin da suka yi saɓani fi makhtalafu fi sai ce babu kuma abin da suka yi saɓani a kai sai abin da aka ba su bayan hujja ta zo musu saboda zalunci tsakankaninsu Allah kuma ya ce a cikin sautu shura wa makhtalaftun fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah duk abin da kai sabani game da shi to a koma zuwa ga Allah ubangiji madaukakin sarki fal umurul mushtaraka bainal ummati la yuhkamu fiha illa la yahkumu fiha illa alkitabu was sunna duk abin da al'umma take da tarayya a kansa to kada a sake ai hukunci da komai akai sai da alqur'ani da sunna laysa li ahadin an yulzima nasa bi qawli alim kan wani ya ce a'a zai sa wa mutane ka'ida cewa sai dai abu maganan malam wani au amirin ko shugaba sarki wani au shehin ko shehi wani au malikin ko sarki wani a kowa zuwa ga littafin Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka azo magana akan mas'ala ta addini a ce ai malam wane ya ce kaza ai shehi wane ya ce kaza ai sarki wane ya ce kaza umani ta kada annahu yahkumu bainan nasi bi shay'in min dhalika wa la yahkumu bainahu bi kitabi wa sunnah fa huwa kafir wanda ya kudirce a zuciyarsa cewa ai hukunci da waɗancan abubuwa kai hukunci da qur'ani da sunna to wannan kafirci ne wa hukamul muslimina yahkumuna fil umuril muayyana su shugabanni suna hukunci ne akan kazaya da aka kawo musu wala hukumuna fil umuril kulliya ba wai su bada hukunci kai tsaye su ce duk kaza ga hukuncin shi ba sai abin da yazo wajen su su bi qur'ani ko sunna ko ijtihadin su wa idha hakamu fil muayyinat fa alaihim an yahkam an yahkumu bima fi kitabillahi an kawo musu mas'ala in za su yi hukunci su yi da abin da Allah ya ce fa illam yakun fa bi sunnati rasuli sallallahu alaihi wasallama ko kuma su hukunci da sunna fa illam yajidu in ba su samu ba ijtihadu ijtihada al-hakimu bi ra'ayi to sai mai hukunci sai ya ainihin wato yi a ijtihadi da ra'ayinsa za mu saurara anan insha Allah littafin ya mana ya mana kifai wa sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa assalamu alaikum wa rahmatullahi